الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na littafin al'ajin rumiya ala ɗariƙi su'ali wal jawabi ma'al arabi za mu tashi babu listithna'i shafi na 89 babu da zai yi bayani akan alistithna'u da kuma ƙa'idodinsa da hukunce-hukuncensa su'alun tambaya ma huwa listithna'u menene alistithna'u جواب أمسى الاستثناء هو في اللغة to a luga shine al-ikhraju fitarwa a fitar da wani abu daga cikin wani abu to a luga shi ake kira da istithna wa fil istilahi ga istilahin malamai huwa al-ikhraju bi illa shine a fitar da wani abu amma ai amfani da harafin illa aw bi ihda akhwatiha ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta wanda za a kawo nan gaba wanda malaulahu ba dan da wannan fitarwa ba la dakhala fil kalami sabiqi to da ya shiga cikin hukuncin magana wadda ta gabata wai tulaku kuma ana itlaqin al-istithna'u ay yuqalu a ce al-istithna'u alal ikhraji akan fitarwa allazi huwa fi'lul fa'ili wanda yake shine aikin ma'aikaci li'anna al-istithna'a masdarun saboda shi wannan lafazi masdari ne na istafna yastafni to masdari sai a ce istithna'an wa yutlaqu al-istithna'u ala al-ism al-waqi'i ana itilaƙinsa a kan suna wanda ya auku ba da illa bayan kuma illa wani zubin aka ce istisna'i ana nufin sunan da ya biyo bayan illa wani zubin kuma ana nufin fitar da aikin wato aikin fa'ili wato shi alistisna wani zubin ana nufin ko dai aikin na fitarwa ɗin ko kuma ana nufin suna wanda zai biyo bayan illa fayakunun listisna'u izan masdaran kaga ya zama masdari kenan bi ma'ana ismil maf'ul da ma'ana ismul maf'ul wa summi hadha al-ismu to shi wannan suna da an ka fitar ana kiransa da al-mukhraju wanda aka fitar mustathna wal ismu allazi qabla illa sunan da shi kuma ya zo kamin illa shi kuma al-mukhraju minhu ake kiransa wanda aka fitar daga gare shi wai samma al-mustathna minhu wanda aka fitar da wani hukunci daga gare shi wa abbara al-musannifu to ibnu ajurrum yayi ta'biri an hadhihi al-adawati daga waɗannan adawatu waɗannan kayan da ake amfani da su yani illa wa akhwatiha ya illa da kuma yani yana nufin illa wa akhwatuha da ‘yan uwanta bil hurufi ya kira su da haruffa ma annana najidu fiha a fa'alan tare da kuma ciki akwai ayyuka wa asma'an akwai sunaye kashi uku ne waɗanda ake istisna'i da su akwai ɓangaren harafi akwai ɓangaren ayyuka akwai ɓangaren sunaye kamar yadda bayani zai zo وذلك لأنه سلك طريق التغليب to dalilin da yasa shi ibnu ajrum yayi wannan magana ya shiga hanyar amfani da galibi ne fagallabal hurufa sai ya rinjayar da janibin haruffa ala gairiha akan wani haruffa e bai kira afa'alu ba ko sunaye sai amfani da haruffa sai ce innahu ittaba'a shi ibn ajrum ya bi hanyar dariqatal mutaqaddimin hanyar magabata fa innahum yutliquna domin suna itlaqi wa yasta'miluna suna amfani da alhurufa harufa wa yuriduna biha alkalimata amma kuma suna nufin kalmomi suna nufin kalmomi sawa'un daidai ne kanat asma'an sun zama sunaye au af'alan ko ayyuka au hurufan ko harufa su'alun tambaya kam hiya adawatu listisna'i nawa ne adawatu listisna'i ma'ana kalmomin da ake istisna'i da su wa mahiya jawabin amsa adawatu ai alatu in an ce adawatu ana nufin kayan aiki alatu kenan alistisna'u sittun ko kuma adawatu listisna'i sittun to su adawatu ɗin guda shida ne wahiya illa muna da illa wa gairu muna da gairu wasiwa muna da siwa wasawa'un muna da sawa'un wa khala muna da khala wa wa'ada muna da ada wa hasha muna da hasha fa zakara al-musannifu thalathata anwa'in ibnu ajrum ya ambace guda uku nau'i uku an-naw'u al-awwalu nau'i na farko ma yakunu harfan da'iman akwai wanda shi koyaushe yana zuwa harafi ne wa huwa illa shine illa wannan usani nau'i na biyu ma ya nusman wanda yake zamowa suna da'iman koyaushe wa huwa siwa shine siwa bi kasri sini da yi wa sinun kasara wa hiya al-ashharu kuma ita ta fi shuhura bil imali wajen amfani da ita wasuwa akwai kuma suwa ita ma suna ce amma bi don sini akan yi wa sinun damma sai a ce suwa wa sawa'un akwai sawa'un ita ma akwai ta kaga su uku ne akwai siwa bi kasar sini da madda ga wawun akwai suwa yi wa sinun damma da madda ga wawun akwai sawa'un fataha ga sinin sai kuma wato hamza ƙarshe sawa'un to dukansu ana istisna'i da su kuma sunaye ne to daban-daban suke wannan uthalisu nau'i na uku ma ya kunu taratan harfan akwai wanda yake zama harafi wani zubin wa tara tasman wani zubin ya zama suna wa huwa salasatun su uku ne akwai khala wa'ada wa hasha wa ƙarza da ba'adun nuhati wasu daga cikin malaman nahawu sun ƙara laisa wala ya kunu suka zamo biyar kenan to wasu daga cikin malaman nahawu sun ƙara bayan nan cewa su ma ana istisna'i da su wa qad addabnu ajrum hadhihi al-hurufa samaniya ibn ajrum ya lissafe su a matsayin takwas ne باعتبار جعل كل لغة من لغات سوى amma la'akari da amfani da lugar siwa wadda muka ambata cewa akan ce siwa suwa sawa'un adatan alahidatiha a ya zan kowace ta zamo kenan a karan kanta ya zan siwa daban suwa daban sawa'un daban kaga uku kenan eh wa illa mai an ka ɗauka ɗaya ne to fahiyya sittatun su shida ne amma an yi wancan tafsilin ne aka fitar da lugogin ita siwatu shine sai su zamo takwas su'alun tambaya kaifa yakunu hukumul lismil mustathna bi hadhihi al adawati to ya hukuncin sunan da ya biyo bayan wayannan adawati zai kasance na li'irabi jawaban amsa ilam anna lismal mustathna lalle sunan da aka fitar bi illa da illa lahu salasu halati yana da haloli guda uku alhalatul ula hali na farko an ya kuna mansuban yakan zo mansubi wa zalika hakan idza kana alkalamu almutaqaddimu ala illa tamman idan bayanin da ya gabata kamin illa ta zo ya zamo cikakke wa mujaban kuma ya zamo abin tabbatarwa wani anibi tami to ce da muka yi ya zamo tami abin da muke nufi ma kamulat bihil fa'idatu wanda fa'idar da ake so ta kammala shine an ambace almustasna minhu wabil mujabi ce wadda muka yi kuma mujab malam ya kun manfiyan shine ya zamo ba yi amfani da harafin korewa ba na hau misali ƙamal ƙaunu illa zaidan mutane sun tsayu banda zaidu to fa inna ƙaulana lallai maganar mu cewa ƙamal ƙaunu kaga ai kalamun ne tamu ya cika tunda an samu fi'ili da fa'ili li'annal fa'idata qad tammat fa'ida ta cika bihi da ambatonsa wa mujabun kuma mujabi ne li'annahu lam yataqaddamhu nafyun dan babu wani harafi da ya gabaci jumla din cewa akai kawai qamal qaumu illa zaidan to kaga anan dole sunan da ya biyo bayan illa shine zaidan ya zama mansubi saboda magana ɗin ta cika sharuɗa guda biyu ko zance ne cikakke ya ba da fa'ida sannan ba yi amfani da harafin korewa ba to duk sanda an kai istisna'i da illa a wannan sura to sunan da ya biyo bayanta nasaba ake masa e bisa wajabci kuma alhalatu saniya hali na biyu an ya juza fihin raf'u wan nasbu zai iya yiwa yi masa raf'a ko nasaba ya zamo halatu ne wa zalika hakan kuma yakan kasance idza kana al-kalamu tamman in magana din ta zamo tamma illa annahu manfiyu amma ya rasa ɗayan sharaɗin shine wato manfiyi ne an yi amfani da harafin korewa na hau misali ma kama ahadun illa zaidun illa zaidan eh to duka za ka iya faɗa ma ƙama ahadun ba wani mutum ɗaya da ya miƙe tsaye illa zaidun sai dai zaidu illa zaidan sai dai zaidu kowanne ka faɗa ya yi to farrafu in ka yi rafa'a to alal badaliya kenan zaidu ya zamo badali ga ahadu eh to kuma dama mun yi badali a karatun da ya gabata tunda yana daga cikin tawabi'u to wannan shi ne an yi shi a baya aiko minan lismil mutaqaddimi sai ya zama ai badalinsa ne daga sunan da ya gabata wa huwa ahadu shine ahadu to da aka kawo zaidu sai ya zamo badali ga ahadu to kaga ahadu in ka duba mi gare raf'a gare to shi yasa zaidu aka yi masa raf'a wan nasbu ita kuma nasabar da aka yi in ka zaɓi ta nasaba illa zaidan ma kama ahadun illa zaidan to kai masa nasaba ne alal istisna'i akan istisna'i kenan sai ya zamo zaidan mansubun alal istisna'i ko wancan kuma sai ya zamo badalun sai ya zamo illa adatul istisna'i mulghatun anan ba ta aiki sai ya zamo zaidun badalun marfu'un ga shi ahadun din wal halatu salisa hali na uku an yakuna i'rabuhu li'irabin sai kasance bi hasabil awamil mutaqaddima gwargwadon yadda ma'aikata suka gabata ala illa waɗanda suka zo kamin illa wazalika idza kana al-kalamu naqisan manfiyan wannan kuma in magana ta zamo ta rasa sharuɗan guda biyu ta zamo da naqasu kuma ta zamo manfiya wan naqisu to zancen da yake da naqasu malam yuzkar fihi al-mustasna minhu shine wanda ba ambaci al-mustasna minhu ba nahu misali ma qama illa zaidun kaga ma kama kaga ba ambaci fa'ili ba to fa'ilin shine almustasna minhu kaga zancen ya zamo mi naqisun eh sannan ga ma ta korewa ce kaga zancen ya zamo mi manfi to zaidu din ga fa zaidun fa'ilu kama ai fa'ili ne ga kama da asalinsa ma kama zaidun shine asali to amma sai ka zo da siga ta istisna'i ka ce ma kama illa zaidun wa hadha al-fi'lu huwa al-amilu to shi wannan fi'ili shine ma'aikaci wa ma harfu nafiyin ma kuma harafin korewa ne eh to sai ka duba yanzu ma kama wannan da aka shafe me hukuncinsa da an ambace shi ma kama illa zaidun fa'ilin da aka shafe al-mustasda minhu menene hukuncin sa na li'irabi inda za a ambace shi kaga raf'a to sai ka yi wa sunan da ya biyo bayan illa raf'a shi yasa aka ce illa zaidu saboda da zaidu din ga zaka ambace shi ga gaban kama to haka dai zaka ce ma kama zaidun yawwa to gwargwadon abin da amili yake hukuntawa gwargwadon yadda za ka yi ma shi sunan da biyo bayan illa wa ma ra'aitu illa zaidan ban ga kowa ba sai zaidu fa zaidan maf'ulun bihi li ra'aitu zaidu maf'ulun bihi ne ga ra'aitu domin wala yuqalu ba a cewa inna zaidan mansubun ala listisna anan ba za a ce mansubi ne akan listisna'i ba li'anna harfa listisna' saboda harafin istisna'i wa huwa illa wulgiya an jefar da shi ai usqita an sariyar da aikin amalu ha aikinta bi sababi dukhuli ma an nafiya saboda shigowar ma an nafiya din don duk sanda nafayi ya shigo to illa kuma an rage mata ƙarfi ba za ta yi aiki ba duk sanda wani harafi ya gabata na korewa to da aka ce ma ra'aitu illa zaidan ra'aitu sai ka ce ma harfu nafiyin ko mabni ala sukuni ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun illa adatu listisna'i mulghatun la amala laha zaidan sai ka ce maf'ulun bihi mansub shikenan to me yasa ba za ka ce mansub ala listisna'i ba sai ka ce saboda mi illa din mata gabace ta to kuma in ma ta gabace ta to ba za ta yi aiki ba amma in ka cire ta to za ta yi aiki an gane in ka cire ta za ta yi aiki kamar yadda misalin da ya bayar a baya to shi ne wa ma marartu illa bi zaidin ban biyo tagun kowa ba sai zaidu ويسمى هذا الاستثناء مفرغا to shi irin wannan istisna'i da aka shafi almustasna minhu malaman nahawu na kiransa da alistisna'ul mufarragu ake kiransa li'anna ma qabala illa saboda ma qabala illa qad tafarraga ko lil amali haqiqa wato yana sauraren aiki fi ma ba da haga abin da zai biyo baya gare shi wato yana sauraren ma'aikaci abin nan yana sauraren abin da zai zo don ya yi aiki a kansa domin ka ce ma ra'aitu sai ka yi shuru ko to kaga fi'ilin amili ne yanzu yana sauraren ma'aikaci abin da zai yi aiki a kansa sai ka ce illa zaidan to an batun zaidu kaga shi kenan sai zamo fi'ilin ya yi aiki ga fa'ili ya yi aiki ga maf'uli sai ce alga yulgi akan ce alga yulgi ilga'an bi ma'ana abu tsalar shai'a wa asqatahu ya ɓata abu kuma ya sariyar da shi wa fi'iluhu almujarradu laga to fi'ilinsa mujarradi mara ƙari to akan ce laga laga shai'u yalgu e, ko laga shai'a yalgu lagawan ai batsala wata farraga zaidun lil'amali shi kuma ma'anarsa izashtagala bihi in ya shagaltu da wani abu na aiki wa atana ya bashi kulawa wa bazala fihi majhudahu ya zuba kokarinsa gaba daya su'alun tambaya ma huwa hukumul lismil waqi ba'da akhwati illa to duk wannan bayanan da an kai kan illa ne to me hukuncin shi kuma almustasna da ya biyo bayan yan uwan illa to alistisn a jawabin amsa alismul mustasna bi gairin wasiwa sunan da zai biyo bayan gairu da siwa shi kuma majarurun ane masa jarra bil idafa saboda idafar da ta zo na hau kamal ƙaumu sai ka ce mi gairu zaidin kamal ƙaumu gairu zaidin ita gairu sai ka duba a inda a ce illa ce ka kawo a inda a ce kai wurin shi fa'ili ka kawo ta me za ka yi mata in rafa'a za ka yi mata to sai ka yi mata rafa'a kama anan misali in ka cire ƙaunu ka ce ƙama kaga dole ka ce gairu saboda anan gairu dole ya zamo mi fa'ili na ƙama ko to sai baka ambace ta ba sai ka ambace alƙaum ƙamal ƙaumu to hawo yau gairu zaka ce ba gaira ba ba gairi ba saboda da ka cire ƙaumu to gairu zaka faɗa ina fatar an gane yawwa amma da in ya zan in ka cire ta nasaba za ka yi to sai ka yi mata nasaba na misali ra'aitul ƙauma sai ka ce ghaira zaidin don ƙaumin me yake da shi to kaga da za ka cire shi cewa za ka yi mi ra'aitu ghaira yau to shi shi ne abin da za a kula da shi haka ma in jarra ne to duk abin da za ka kula da shi kamar can da ya faɗa ma marartu sai ka ce illa bi illa bi zaidin to sai ka cire illa ma marartu to wannan shi ne to sai ce a aka na ita ma siwa duk hukuncin haka yake za ka ce wasiwa zaidin amma shi sunan da ya biyo baya gare ta to kaga jarra za ka yi masa saboda ka an yi idafa wa ammal mustasna bi khala amma abin da ya shafi istisna'i da khala wa ada da ada wa hasha da hasha su uku din nan to falahu halatani su suna da hali guda biyu ihdahuma hali na farko annasu akwai inda za su zo a yi musu nasaba ala annaha af'alun madiya anan ana kallon su a matsayin ayyuka madiyai fayakunul fasilu damiran to sai wanda zai zamo fasili mai rabewa ya zamo damiri mustatiran wanda yake ɓoyayye fi ha a ciki wujuban kuma a matsayin wajibi walisimul waƙi uba da ha sunan da ya biyo bayansu mansuban shi kuma sai a yi masa nasaba ala annahu maf'ulun bihi kan cewa shi maf'ulun bihi ne ga misali na hau ƙamal ƙaumu sai ka ce mi khala zaidan wa'ada zaidan wa hasha zaidan eh to anan khala fi'ili ce a gane ko yawa ana khala eh zai'ili ce amma kuma akwai zamiri zaka ji kamshin zamiri ko hmm? Mm. to shi ne can da ya ce fa ya kunul fasilu da miran mustatiran fihi wujuban eh to akwai damiri ana hararo shi wal halatu saniya hali na biyu aljarru akwai inda za su zo suna a masa jarra ala anna ha hurufu jarrin to anan za a ɗauke su harufan jarra ba a fa'alu ba wani simul waƙi ba da ha majrurun biha shi kuma sunan da ya zo bayan su sai a yi masa jarra na hau kamal qaumu khala zaidin wa'ada zaidin wahasha zaidin a gani kenan su kana da fuska biyu in ka gara ma ka kawo su a matsayin a fa'al sai ka yi nasaba ga sunan da ya biyu ko ka yi musu jarra ka yi wa sunan da ya biyo bayan su jarra a nan to sun zamo sunaye abin nan kai sun zamo haruffa to sai ce wa iza kanat hala hala wa'ada wa hasha masu bukatan to in yanzan kuma an gabace su ma da harafin ma almasdariya ta masdari to fala takunu hazihil kalimatu to kalmomin da za su biyo bayan su ba su ko kuma su kalmomin ba za su zama ba illa fa'alan sai ayyuka kenan nan baka da fuskan yi musu jarra sai dai nasaba li'anna mal masdariya la takunu illa ma alfi'ili domin ka'ida a nahawu ma masdariya ba a hada ta da suna sai fi'ili misali kace ma qamal qaumu to nan dole ka ce khala zaidan ba za ka ce khala zaidin ba saboda tahuwan maɗin eh amma can da kake da wannan damar in baka hada su da ma ba ta korewa a ta masdari kawai cewa ɗaya kai khala ko hasha da makamantansu to a nan kana da zaɓi ko kai nasaba ga sunan da ya biyo bayansu ko kai jarra amma in ka saka ma to ta ayyana nasu dole ka yi nasaba gare su to sai irabin misalai wanda nan za mu kwana in mun da sai mu tashi a kansa zai kawo su misalai don ya yi li'irabin su ya ƙara fito da abubuwa wanda yana cikin babuka masu mahimmanci a nahau wanda za ka ga ɗaliban ilimi suna kurakure da yawa a harkar alistisna amma in dai ka fahimci wannan bayanin ka kiyaye shi to ba za ka samu wani ishkali ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله